faɗi adadin fasalin fasalinta idan mutum ya karanta ta kafa goma sha hudu bayan kowace sallah to Allah zai jefa masa habbahu alamul kulliyu wa shibli kalikan sama da na kafa duk za su so shi zama abin so a wajen bayan Allah tabaraka wa ta'ala wato bayan Allah na sama da na kasa in bayan Allah na sama da na kasa suka soka ai Allah tabaraka wa ta'ala wato ya zaɓe ka da wani saka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan Allah ya so bawa Allah tabaraka wa ta'ala zai kira mala'ika Jibril ya ce masa ya mala'ika Jibril ni na so wani kai ma ka so shi kuma ka gaya wa halittar sama duk su so shi idan an yi masa haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya masa karkuwa a bayan ƙasa to idan mutum yana karanta ayatul kursiyu kafa goma sha hudu bayan kowace sallah Allah tabaraka wa ta'ala zai arzuta shi irin wannan kabuli haka nan idan mutum yana da damuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko wani bakin ciki ya karanta ayatul kursiyu ɗari uku da goma sha uku to Allah tabaraka wa ta'ala zai yaye masa kuma zai biya masa bukata haka nan wanda yake karanta ayatul kursiyu kafa ɗari da saba'in a kowace rana to Allah tabaraka wa ta'ala babu wani matsayi da zai nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ko dafa'i ko jalabi ko wani mukami sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan mukami da yake nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma ana rubuta adu tsiyu saboda maganin makiya ko da niyyar farin jini a rubuta ta kafa hamsin a naɗe a idaya haka dai azab tsiyu kwanan da ba shi da iyaka saboda ta tarar da ismullahi al-azam Allah tabaraka min manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ismul lahi azam yana cikin ayoyi wato guda uku a cikin alqur'ani a suratul baqara da suratul ali imran da suratul nahl malamai suka ce suka duba abinda suka samu a cikin suratul baqara al-hayyul qayyum a cikin suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da kuma suratul nahl wa alatu wujuhum lil hayyul qayyum saboda haka adar kursiyu babbar aya ce babu kamar ta alqur'ani kuma tana dauke da ko kuma ce ita ce ismullahi alazam na farko dai malamai suka ce Allahu shine ismullahi alazam domin duk sunayen Allah casa'in da tara ana dangana su da shi ne sai an ce maka arhamanu sunan waye sai da sunan Allah arrahimu fa almaliku fa kowane suna za ka danganta shi da Allahu amma in ka aka sa ba zai yi ba ba ka ce arrahmanu Allah suna arrahmanu bane ba zai maka daɗi ba sai dai ka ce arrahmanu sunan Allah ne wato saboda haka ya nuna maka cewa ismullahi al-azam shine Allahu haka nan Allahu wannan kalma ita ce bakin da in ka raba kowane suna da wani baki ba zai baka ma'ana ba idan ka dauki kayyumu idan ka dauke kauna kai din ko kafin ka dauke yi sai zama yumu yumu ba zai baka ma'ana ba in ka ɗauko hayu ba ka ɗauke hayi haka zai baka amma shi Allahu duk bakin da ka ɗauke zai zama sunan Allah ne idan ka bar shi Allahu zai zama Allahu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum idan ka cire alifi zai zama lillahi lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi idan ka cire ɗaya lamin zai zama maka lahu zai baka lahu ma fi samawati wa ma fi ardi idan ka cire ɗaya lamin kamar hakuri zai gaya maka ku Allahu allazi la ilaha illa hu inda ka taba shi ko abin da ka yanke yana nan dai a sunan sa na Allah saboda Allahu sune sunan Allah madaukaki malam Allah ya kansa da rahama yana da wani wurdi da sunan Allah Allahu idan bashi da kuɗi ya karanta Allahu adadin wato 66 sau 66 adadin Allah shine wa na sadu dubu hudu da ɗari uku da hamsin da shida ayo kuma wannan ai lokacin fili da akwai na gida ko da bai ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wala zaldubu hudu da dari uku da hamsin da shida in dai mutum yana da wani matsala da kuɗi abu ya dade shi ɗauka yana karantawa a ya Allah wa Allah ya kasu Allah da baraka wa ta'ala zai jarraba masa amma dai mu ne da yawa muna yi daga malamin Allahu la ilaha illa huwa Allah tabaraka wataala Allahu shine la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya wato sai Allah tabaraka wataala illa huwa alhayy wanda yake rayayye alqayyum madawwami madalla la takuduhu sinatu wala nawm sinatul gangadi wala nawmun ko kuma barci la takuduhu ba ta kan Allah tabaraka wa ta'ala lahu ma fi samawati wa ma fi ardi abin da yake cikin sammai da ƙasa duk gaba ɗayan sa na Allah ne mulkin Allah ne halittar Allah ne bayin Allah ne babu wanda yake da tasarrufi a cikin halitta sai Allah saboda haka manzon lazi yashau ai babu ɗaya wanda zai yi ceto a wajen Allah tabaraka wa ta'ala illa bi iznihi sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala illa man zai lahu rahmanu wa radiya lahu qawla ya'lamu ma baina aydihim Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake gaban bayi wato abin da yake gaban su na abin da ya shafi lamura na lahira wa ma kalfahum da abin da yake bayan su daga lamarin al'amarin duniya da na lahira wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi su ko ba sa iya iyakance sani ba sa kewaye sani da wani abu daga cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala sai abinda Allah ya so ya sanar da su illa bima sha'a sai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya so da shi ya sanar da su da shi sai ba wa labari a manzanni wa sai a kufiru samawati kufirin sa sun yalwaci sammai da kasai wala ya'udu hibduhuma kiyaye su baya nauyi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa al-aliyyu kuma shi ne ubangiji al'aliyu maɗaukaki a saman bayansa da rinjaye da ƙari al'azimu kuma shi da ubangiji mai girma haka da wannan ayatul kursiyu nan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutum ya karanta ayatul kursiyu yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhanna yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يريدون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير idan bawan Allah ya karanta wannan da safe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kiyaye shi masibu ko da sama da ƙasa za ta haɗe shi dai Allah zai kiyaye shi haka da in ya karanta da yamma sai kwana lafiya hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan a cikin wato afkar na ibnu sunni da afkar na imam an-nawawi da kuma tufatu zakiri na'am da kuma al-afkar na imam an-nasa'i na'am لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
لا إكراه في الدين باب تيلس أتي شجاع الدين. kawai dai shi addini ya ta bayyana rusulu wato shari'a ta bayyana min al-gayb min al-gayb daga bata wato ya wato wato shari'a ta bayyana da ayoyi bayyanannu imani ya bayyana wato wannan aya ta sauka ne a cikin wanda suka kasance daga mutanen Madina al-Ansar suna tilastar ƴaƴayen su shiga musulunci sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma da wannan cewa la ikra fi dini ka tabayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kullu taguti wanda ya kamu cewa taguti shine shaytan da kuma gumaka wa yumin billahi ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala wannan mutum fa kad istamsaka bil quwwati al-wusta ya yi da igiya wacce take abincacciya nan bisama laha babu yankuwa a gare ta wallahu sami'un alim Allah mai ji ne da abin da duk bayi suke faɗa alimun masani ne da abin da suke aikata wa الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم
الله الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا شيني مجبنشن وإندا واتو مجبنشن وإندا suka yi imani da Allah tabaraka wata'ala ma'ana shi ne mai taimakon su yukurduhum yana fitar da su min az-zulumat ila an-nur wato daga cikin dufai na kafirci da dufai na sabawa Allah da dufai na hijabi ila nuri ya zuwa hasken imani ya zuwa hasken da'a ya zuwa hasken ma'arifa har ya zuwa haske na shuhudi na Allah tabaraka wa ta'ala wani malamai suka ce yana da ma'ana guda biyu na fa'ilu wato suna ce wa fihi ma'ana yani fil usuli fa'ilu fa'ilun aw al maf'uli aw man tawalla da'atar rahmani aw man tawallahu azimu shani kalmar waliyi waliyi ina ce mutum waliyi yana da ma'anoni guda biyu a cikin usulu na lugar larabci shine fa'ilu fa'ili wato fa'ilu wato wato jibinta mai jibinta shine man tawalla da'atar rahmani ko dai mutum ya tuba zuwa ga Allah ya jikuma wajen wato wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala bin Allah tabaraka wa ta'ala har Allah ya so ya so shi kamar yanda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa man adali waliyan faqad azatuhu bil harbi na man wanda ya mini gaba da wali wali na to a hakika na sanar da shi akwai fada tsakanina da shi to kamar kana so ka gane wane ne waliyin Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da misali a yadda annabi ya ce cewa ma ma ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma tarasuhu lahu bana bai kusance zuwa gare ni ba da wani abu mafi soyuwa a gare ni fiye da abinda na farlanta masa idan kana so ka zama waliyin Allah tabaraka wa ta'ala ka kowa kusa da Allah a zamaninka ka fi kowa zama waliyin Allah ka fi kowa zama a kofar Allah tabaraka wa ta'ala to kofa biyu ne kawai ruwan za ka ɗauka na farko duk abin da Allah ya farlanta maka ya zama wato kana wato kana zuwa da shi yadda Allah ya farlanta maka misali Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta maka salloli guda biyar to ka iya kokarinka kaga ka kula bayan tsarki kyakkyawa wanda ka yi a ilmance da alwala mai kyau wanda ka yi a ilmance za ka zo kai sallah a cikin jam'i salloli guda biyar bayan wannan farilla na farko kenan farilla na biyu kuma ɗaukewa wato ranka daga barin duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yana faɗa a za'a wani hadisi na yana cewa man ya kudu anni kamsan fa ya'malu bihinna aw yuballighuhunna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna قال أبو هريرة قال يا رسول الله قال فأخذ بيدي فأدها خمسا فقال اتق المهارم تقل أبد الناس وارض بما كتبه الله لك تقول أدنى الناس واصل إلى ذلك تكن مسلما وهب للناس ما تهب لنفسك تكن مؤمنا ولا تفسد أبطهك فإنها تميت القلب النبي صلى الله عليه وسلم أنا سواء اتق المهارم واتو واتو كجزء ولم كينيسا ko ka kiyaye kanka daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta duk abin da Allah ya haramta kamar shi idan ka yi haka ta kunna badan na za ka kasance mafi bautuwan bayin Allah mana za ka fi mutane zama bawan Allah idan ka fi mutane zama bawan Allah kuwa to ka fi mutane walittaka domin gwargwadon gwargwadon fana'in bawa a cikin ubudiyarsa gwargwadon matsayin walittaka ta kenan wato ittaqil maharima ka ji tsoron abin da Allah ya haramta ka kuna badan nasi za ka zama mafi zama bawan Allah mutane sannan ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka za ka fi kowa wadata ka kyautatawa maƙocinka za ka zama mumini ka so musulmi za ka ka so wa mutane abin da ka so ce so wa kanka za ka zama mumini kuma kada ka zama mutum mai shagaltaccen zuciya kada ka yawaita dariya domin na dariya alama ne na shagalan zuciya shagalan zuciya kuwa ya- yawan dariya yana kashe zuciya zuciya ko in alamar ta mutu shine ta manta da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka walittaka shine ka jibinci wato biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda hadisi yake faɗa bawa ba zai gushe ba yana wato ba zai kusance da wani abu fiye da abin da na fallanta masa ba bawa ba zai gushe ba yana kusanta na da na fitfili na alheri har sai na so shi shine Allah waliyul ladina amanu idan na so shi kuwa zan zama wato jinsa da ganinsa da tafiyarsa ma'ana ma'ana wannan hadisi shine Allah tabaraka wa ta'ala zai kiyaye jinka zai jibinci jinka Allah tabaraka wa ta'ala zai jefa maka kin jin abinda duk Allah baya so Allah zai jefa maka son jin abinda duk Allah yake so daga nan Allah tabaraka wa ta'ala zai kiyaye hannunka gaban rubutawa ko tabawa ko motsa duk abinda Allah baya so hannunka ba zai motsa yayi ba haka nan Allah tabaraka wa ta'ala zai kiyaye ka idanunka ba zai duk abin da Allah ya haramta maka gani to Allah zai jefa maka in ganin wannan abun ba za ka gan shi ba haka nan Allah tabaraka wata'ala zai zama kafarka da kake tafiya da ita ma'ana Allah zai kiyaye kafarka ba za ka tafi duk inda Allah baya so ba daga nan sai Allah tabaraka wata'ala ya ɗaukaka darajar tafiyarka a cikin a cikin tafiya wajen sanin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zama wato ka Allah ya kinci lamarinka har sai bawa ya kai matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wallahi in ya tambaye ni sai na bashi in ya nemi tsari na sai na kiyaye shi ban taba jin in zan aikata wani abu sai na je wato na yi taraddudi cewa da yi ko kada ba wai dan yayi ko kai yayin nan ko saboda fasawa ba a'a saboda shi bawan Allah yana son wannan bawa nasa yana so ya karam karrama shi da kusanta da shi da shigar da shi aljanna amma baya ba baya son ya mutu saboda haka wannan shirya abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke nufi sai Allah bawa na yana kin mutuwa ni kuma ba na so mura na masa kuma ba hali ya samu karanci da sai ba sai in ya zo wajen duk abin da za a baka a duniya sunansa albishir saboda haka wani saka shi ne wani Allah wani lalzina amalu Allah shi ne majibincin waɗanda suka imani shi ne fa'ilu fa'ilin wato aiman ta Allah da rahmani wanda ya tsinci bin Allah tabaraka wa ta'ala aw man ta Allahu azimu sha'ani ko ko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsince shi ba tare da wahala ba haka kawai sai Allah ya shirya bawansa ta inda Allah yake so ba a shirya shi ma ta inda zai yi abin da Allah baya so ba shi ne Allah ya zaɓe shi ya ajiye shi akan daidai saboda haka fa'ilu fa'ilin awal maf'uli wannan shi ne wali a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na'am Allah wali lazina amanu Allah shi ne majalisun da suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala ya kubbin zulubat ila nur wallazina kafaru wanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala kuwa awliya'uhum tagutu abu wata auliya uhumu tagutu waliyansu su ne shaidanu yukurjum suna fitar da su minan nuri ila zulmati suna fitar da su daga haske ya zuwa dufai madalla ulaika wa insanin ashabun nari su ne ma abota wuta kun fiya kalidun wasu masu dawwama ne a cikin wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mana
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
ألم تر إلى الذي هذا إبراهيم shine namarudu alam tara shin baka yi kallo ilal ladhi haje zuwa wanda yayi jayayya da annabi ibrahima ba an atahu allahul mulka wai dan allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi mulki sai yana ganin kamar allah tabaraka wa ta'ala wato kamar ya ya ya ya kamar ya fi kowa ya wato namarudu wato allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi mulki ya ba shi lafiya shekara ɗari hudu yana mulki amma a shekara ɗari hudu na komura bai taɓa yi ba balle ya ciwon kai saboda ka abin da ya har ya kai ya wato al'umma ta haɗu da fari ya tarar da wato abincin gaba ɗaya a ƙarƙashinsa duk wanda bai yi imani da shi ba yana cikin fitina. saboda haka wannan yanayi annabi Ibrahim alayhi salam to ana cikin wannan sai shedan ya masa kagawa ya cuta masa a zuciya ya kulle a zuciyarsa cewa ai shi Allah ne ma gaba daya to a wannan yanayin fa a halin da Namarud yake wannan matsayin shi ya mallake duniya ko ɗaci ɗaya bai bari ba saboda haka annabi Ibrahim alayhi salam an ce wata rana ya fita ana cikin wannan tsananin wahala ya je wajen neman abincin wajen lamarin sai ya hana shi akan saboda annabi Ibrahim ba zai yi ma ba za ma hada maganan ba cewa ba zai bayyana da shi ba za a hada shi saboda annabi Ibrahim ko ba ya je neman kyauta bane ya je a sayar masa domin annabi Ibrahim mawadaci ne dan yana da garken da garken shanu wato garken garken shanu da dubu biyar kuma kowane garke kare guda ne yake ciwon garken kuma kowane kare an yi masa jigida da dinare da gol in kana so in to annabi Ibrahim ya zo da gol saboda haka a kare aka je aka danna aka yi masa tsakiya da gol aka yi masa ado da ita shi ne wai yanzu kake ganin masu kare an suna daura masa wani abu a wuya to na annabi Ibrahim da gol aka daura masa wuya sannan kowane kare yana kula da garke guda annabi ibrahim alayhi salam ya je wajensa bai samu bai bashi ba to annabi ibrahim zai dawo wajen iyalansa sai ya ga kare dawo gida ba komai sai ya cika buhunsa da da da da rairayi ya cika shi dam ya ya ya, ya dinke shi kamar ya fi ko gari saboda da ya jefar da shi da zuciyar iyalan ɗan yi daɗi dai shi kenan ya jefa kamar ya gaji da tafiya ya je ya zauna yana hutawa to lokacin abinci ya zo bai wasa kawai da ta ga buhu kawai sai ta bude da ta bude malam sai ga gari alkama a dike malam ta je ta danna masa ta diga masa aka yi aka yi waina mai kyau annabi ya ibrahim ya kai sai ga an kawo an gama shirya waina da har da kayan miya da komai sai ya ce ina kika samu da ta garin da ta zo da shi ne ai to shi kenan annabi ibrahim dai ya san daga inda abin yake bai magana ba annabi ibrahim alaihi salam شيء الله تبارك وتعالى ألم تر إلى جهاز إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم يا عند أبنجدي يا مس يا عند شين مرود يا مس ما ربك الذي تدعونا إليه شين مرود شو وانين أبنجدي ناكني وندا كيكة شين ميزوا جريشي sai ya gaya masa wai ya ce ubangiji ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na shine wanda yake kashewa yake rayawa sai annabi sai da waru da ta wani ai ana umuri wa umuri shi ma Allah kake wannan rayawa sai yasa aka fito da mutane guda biyu a gidan kurkuku dukkan su dukkan sun yi laifin kisa sai ya kar daya ya yafe wa daya ba ya kace ya raya ba annabi Ibrahim ya duba da maru ya gare ka sai ne sha'anin duniya har yanzu idan ka zo ka zauna mafi yawa mutumin da Allah ya bashi duniya inda za ka zauna da shi kyakkyawan zama sai ka gane duniyar nan da gaskiyar sai dina ne duk Allah ya ba da ita awawaye ne ga ladan da kayan hira da sai gane an baka wani hankali da su ba su da su sai sai ka rage cewa rabina ismatul jabbar fina lana ilmul walil jufal malu mun yadda da yaddar Allah rabban Allah da ya mana ya ba mu ilmi ya ba jahilai ya ba jahilai dukiya saboda haka da marudu annabi Ibrahim ya gane wawa ne kaga sai ta kai zai bari ya buge wannan mutumi a cikin amsa ta bi kawai ba sai ta musu an to inna Allah ya ci bi shamsi min al mashriq at biha min al maghrib to ni ubangiji na Allah da nake magana yana zuwa da rana in gari ya waye ta gaba to kai kuma sai ka fito wannan da taka ta yamma ba na in shi kenan saboda ka fabu hidan ladhi aha alladhi kafara wanda ya kafirce fa buhita sai ya dimauta hankalin da ya bata wallahu la yahdi al zalimi Allah baya tiyatar da mutane wanda suke azzalimai wanda suke zalunci kansu da kafirci na dinna
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى همالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
tun da Allah ke cewa Allah wani lalzi da amanu Allah shi ne majibincin waɗanda suke imani da Allah da baraka wa ta'ala yana fitar da su daga duhu zuwa haske to shi ne yake gwada maka a wannan aya ta kan cewa misalin wantaka da wanda Allah ya jibince shi za ga da aukan lalzi marwa ala qalibin kawan misalin wanda ya shuɗe a bisa alƙariya wato ita ce baitul muqaddas yana kan jakinsa a kayansa yana ɗauke da mangala wanda suke ɗauke da wato ɓaure da kuma da kuma yana a cikin yana da ƙoƙonsa da tsibirinsa a cikin shi da uzairu ya shuɗe da wata alƙarewa ya sa wato kawo ya tsara umushiya ya same ta a rushe wato tabbar yanda bukuna sar ya zo ya rushe ta ya rushe masallacin ya rushe garuruka ya kakkashe mutane ya zo ya samu ya ga ƙasusuwa abu da ya duba ya ce to sai ce ƙara an na yuhuhi yuhuhi hafi ba ba da mauta ya shi na marutsa zairu sai ya ce Allah ya iko ce wato imani ne amma tambayar babu sigan ladabi an na yuhuhi lahu hafi ba da mauta ya Allah iko ya ce banda iko Allah ya ta yaya Allah zai raya wannan wannan kasusuwa da wannan gari bayan sun mutu a tazu a ciya ba yana kokarto bane yana gina wa lamarin ne amma ya zo da kalmar ta wani irin mamaki amma babu ladabin tambaya a ciki ta yaya to shi da sai Allah fara ta kansa amma ta hullahu bi hata anami Allah ya masa bari ka gani ta ke sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kace shi a wajen sai da shekara 100 zur amma a cikin shekara 100 nan da shi da jakin duk suka mutu suka rididdige suka karwatse ƙashinsu ya zama ƙasa amma kuma mangala da apple tuffa da ɓauren da yake cikin mangala da tsiman da yake cikin wannan wannan ƙwariya wannan wannan ƙoƙo ko kuma ce wannan buta da kayan marmari dai wanda ya bai sai kwana uku bai lalace shekara ɗarin nan ba abin da ya same shi to da sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saka hijabi babu irin wani tsuntsu ko wani ƙwaro ko wani ɗan adam ko wata dabba wanda za ta gabu sai da aka shekara ɗari zur sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tada uzairu to uzair ya tashi ya ya mutu wato Allah ya ɗauki ransa yana ɗan shekara arba'in sannan shi kuma ya bar ɗansa a gida yana da shekara ashirin to shekara ɗari ai duniya ya canza canza kuma haka ba yanzu ko shi nan mutum ya shekara su ce ya dawo ya ganta ya zuci na koma su cin da baya rana da ɗaki ciyawa ya fi yawa akwai kango dai amma ɗakin ciyawa ne to ba shekara ɗari da ya tashi sai ya duba shi ɗin da shi yana tambaya ina jakinsa sai Allah ya nuna masa ya duba inda jakin yake ai kaga bai da san shekara ɗari ka zai tashi kamar mai bacci ai ko da ya tashi tunda bai san sai da za a hada shi ba amma ina jaki na sai aka nuna masa jakin naka ya gani asusuwan jakin sun yi fari fal shekara ɗari ya tabbata lallai wani abu ne ya faru aka gaya masa shi kenan tuba kashin ya za mu haɗa wannan kashin ya haɗu ya zama ƙwarangwal sannan ko mu tufatar da shi da nama sannan ya yi rai ya yi girgiza kuma haka Allah tabaraka ta'ala ya gwada ya gaya masa cewa da yace annabi ya hajji na ba da mota fa amma ta Allah bai ata amin thumma ba fa sai Allah ya tare shi domin ya nuna masa kaifiyan haka kana sai ya gaya masa kam labis Allah ya ce masa kwanan ka nawa anan yace masa labis yawma law ba al yawm ina tsammanin da na kwana ko na ini qala bal labis bi ata amin ka zauna a wannan zaman shekara ɗari unzur ila la'anika duba abincinka ga abincin da bayan ya yi kwana uku yana rikewa kamar ƙaure da abul da ayaba musamman a cikin lokacin zafi ya shekara ɗari yana nan kamar yanzu aka kire shi bayan ya duba sai aka ce masa duba jakinka ina jaki yake ya duba jaki sai ya ga ba jakin idan a cikin jakin har ɗauka ido shi sai ya ce masa duba ya zuwa jakin naka mun yi haka dai wani nas'alaka domin mu sanya ka aya ga mutane a kan tashi alkiyama wanzu ilal izami duba kamsuwan jakin ka kai fa nun shuruha yaya za mu raya ta a hakun manafsuha lahaman sannan mu tufatar da ita nama fadan ma ta bayyana lahu da Allah ya tara jakin kuwa Allah ya harhaɗa kashin aka tada naman jaki aka hura masa rai yayi kuka yayi kuka lamari ya bayyana daga yake da arama Allah ala kulli shay qadir hakina tabbata Allah mai iko ne akan komai bayan ya tashi Uzairu sai ya dauko ya hawa jakin sai ya yobe da yau gari ya ga gari kan aseti a matsayin sa na tsohon matsali gari kan garin ne amma kuma ba garin bane yana tambaya yana tambaya yana labarin Uzairu za su Uzairu kuma wannan koyi mun sai da jikokin Uzairu yana tambaya sai je aka ba da labarin wata tsohuwa wannan tsohuwar jikarsa ce ya je ya same ta ta tsufa ta yi kusan shekara ɗari da wani abu ya je ya same ta ce mata kin san Uzairu kace ta san Uzairu kace mata ni ne Uzairu sai dariya ita kuma ta makance Uzairu kai ne Uzairu da ya banda Uzairu Uzairu yau da bansa da duniya shekara ɗari babu shi ba jakinsa kace mata ni ne Uzairu ta ba mu in kai Uzairu ne to Uzairu mu da muka sani in yayi addu'a tashi Allah zai karba saboda haka yanzu yadda ban na ganin nan yi mini addu'a na gan ido na ya bude in na bude in gane kai ne ko ba kai ba shi ke da sai saba iya addu'a saba mata ido sai ido ya dawo daras to uzairu ko yadda ta san shi yake dan shekara mai tana ganin da take uzairu sai ta ce ce mata ya labari ya ce ya sai dai mu zo ta ce biyo ni ya ɗauke shi ta ɗauke shi suka tafi wajen wayansu dattawa dattijan wajen ɗansa ne shekararsa ɗari da ashirin. Sai ga ɗa ya fi ubansa da shekara tamanin. har ana irgazi wani ɗa ne ya fi ubansa shekaru a duniya shi ne gidan uberu ga ɗa ɗan shekara uba ɗan shekara arba'in ga kuma ɗa ɗan shekara ɗari da ashirin ya lallabo ya zo ya samu dattijo tukuk ya ce masa shi ne uzairu uzairu ya ce to komai tsuwa ta ne zan gane ubana ubana yana da wata alama a kafaɗarsa wanda in na gani zan gane a kafaɗarsa akwai alama yace to zo ka duba kafadar mai yazo ya duba shi ta baya ga kafadar ta uzairin wannan abin da ya san baban da shi yana nan ubana yana da kaza yana da kaza ya kare duba bincike binciken jikin ubar uzairu komai yana nan to ya tabbata uzairu ne ta ya ka zaki to magana ta biyu Buktu Nafsar ya kashe masana a taura wajen mutum dubu ɗari. yau babu wata attaura a duniya saboda haka uzairu da muka sani ko ya ya hada shi attaura yace to a zo a rubuta aka dauko abu rubutu uzairu yana faɗan attaura ana rubutawa yana faɗan an aka rubuta da kaf bayan ya gama rubutu sai wani tsoho yace to shi lokacin da bukun nasar ya zo yake kashe-kashen nan yana kashe masana'a taura ana ƙone su kakansa ya binne a taura a gindin wata bishiya a gure kaza idan an je a ɗauko ta a je a ƙone guren a ɗauko a taura a zo a karanta da wanda uzairu ne faɗa in ta yi daidai to ita ce aka tafi aka je aka tono a taura aka zauna aka karanta ana karantawa ana bin wanda uzairu ya faɗa aka ga ta yi daidai to daga nan sai saɓanin wannan nabi da yake an ne yuhuyin nahu hali din nan ta yaya tambaya ne ta waliyin Allah amma shi da tambayar babu ladabin tambaya to dan wannan rashin ladabin sai tabbata mutanensa sai wannan wannan zirin abin ya lashe suka ce a yau banda wani banda dan Allah ba zai haka ta taura ya tabu eh ba imana ba shi ga suka kafara suka ce uzairu dan Allah ba وقالت النساء وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسلم الذي كان جاء عزير كان على لبن دان الله wane ne za a yi kwantar da shi shekara ɗari ya tashi da kaza da kaza da kaza kuma a taura zo kaza shi kenan su ma da suka samu na to shi kenan Allah tabaraka wata'ala ya dawo musu da uzairu suka gani shi ne Allah tabaraka wata'ala ke ba da kittansa a cika tambayar sake kiyama yana daga cikin mu'jizozin alqur'ani da Allah yake bayarwa da idan gaddawa sun nemi abinci sun rasa tambari ya yi tsanani wannan ayan da ake ce mata aha sun banzur ilal izali kai sun malaktu halaha to sai su sassako itacen a sassakan kukuki shi ne kukuki ne damanta amma wani gaji ya taɓa idan an sassako shi idan aka zo aka haɗa kayan miya aka saka wa wannan itacen aka yi rubutu ruwan miyan ya zama wannan aya za a rubuta da wancan adadin idan ana dafawa mai wutsin kuma yana karanta summa summa nusuha summa summa summa nasuha la asrar ga gaji ya kusala in ana da sun mulku halaman da iko Allah idan adadin ya cika idan aka dauke ta kuma sai a samu wannan sassakan ya koma nama kuma zai ci Dabi ya ce ƙoshe ya gaba ya gaba. Ko gobe da ake ta maganganu da malamai za su tsallake iyakar su koma kai iyakar su su koma magadan manzanni su daina bin ƴan duniyan nan wala duk abin da ya faru a waliye da na karama ya faru a kansu gara ma tun da wuri mu tsaya wa Allah alƙur'anin da yanzu sun fito sun ce ba sa so kuma karatun sun ce sai an daina ba wai daina karatun za a yi ba ko ba alƙur'anin ne ba zai karatu ba wai a gwada muku dai an yake waye gara ma na Allah ya tsaya a inda Allah yake wanda ba na Allah bai tsaya a inda yake kuma Allah zai hukunci amma karatun alkur'ani ba zai fasaya ba ba zai yiwu ba kuma نعم بسم الله وسال ابراهيم tsara mace goma za mu tashi a nan jiya mun fara magana a kan abubuwan da yake faruwa da mutum ya ɗanyo wani kyakkyawan mafarki ko an yi masa kyakkyawan mafarki shi kenan kuma sai ya santa ke ya daina bin Allah ya ɗauki sandar wani kaka shi kenan ya buɗe ƙofofin ziyara da neman albarka da shirme ba tare da ibada ba. to muke so mu karanta yanda bayan Allah suke da bisharori Maulana Sheikh Sharif Allah ya ƙara masa yarda ya zo da wani asari a cikin littafin al-Mughir yana cewa wa laqad warada fil bab ahadith kathirat ahadith fil bab ahadith kathirat hadithai masu yawa sun zo akan wannan babi dan yastakil ala ma fiha sannan ma'abotanta masu ruwayar da su dawwama a cikin abin da yake cikinta na albishir da kuma wato wato bishir yace magabata na ƙwarai idan an yi musu kyakkyawan mafarki ko sun ga irin wannan mafarkin ko sun ga gane-gane to wannan abin sai za su gode wa Allah su kuma tsata shi tsayuwan daka wato wajen ibada da ɓoyewa wannan abin har wannan abin da suka gani a mafarki ya tabbata kamar misali yau kai mafarkin ka shiga aljanna to wannan mafarki ba za ka faɗe shi ba kai kuma daga yau sai kai niyya duk wani abu wanda zai sa ka aljanna sai ka yi duk wani abu wanda zai raba ka da shiga aljanna ba za ka yi ba ba wai da za ka ta shi kenan ka yana hannu ka yi da mutum ma na yi mafarki na a dubbe ba haka bane dagewa ce sai shehu ya kawo maganan Malik ibn Dinar yana cewa akwai wani mutum ana ce masa al'ala ala'a alhadarami wannan ala din nan shi mai ruwan hadisi yana cewa ya zo a cikin hidayatul auliya حدثنا أبو حامد بن جبلة أو أها حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يتناج مالك بن دينار yana tambayar Hisham dan Ziyadu al-Adawi a bisa wannan hadisi yace sai ya ba mu lafa haddathana bihi yawma idin a wannan rana sai ya ba mu labari ina fatan za a bi mu hankali يتجهز رجل من أهل الشام وهو يريد الحج ولمتن daga cikin mutanen Sham ya shirya zai tafi aikin haji to a cikin baccinsa sai wani mutum wani mai zuwa ya zo masa idan aka ce masa fa samu atin mai zuwa ya zo masa suna nufin mala'ika ya zo masa a sumbar mutum a cikin mafarki أتاه آت في منامه يزوج كما سئيت العراق يس إذا ذاك في مكة تفي العراق إذا كان في العراق تفي بصرة إذا كان في بصرة كجاء هو البنو أدين إذا كان كسامو أنا مسلم ذاك كما أنا أبن زيادي كأنا مسا أنا أبن زيادي wani mutum ne mai matsakaicin tsawo sannan mushiriyarsa a wawware mai yawan wato mai yawan murmushi shi alawu idan ka je ka same shi kai masa albishi cewa shi dan aljanna ne wannan mutumin da ya tashi ya farka a mafarki bai dauki abin muhimmi ba sai kuma da shi da tafiya makka da dare ya sake yi sai ya sake yi a mafarki aka ce masa ah ni kan ba an ce maka ka je ka